بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين لجيار غوثا كفر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya uku ne ko idan ba manta ba mun tsaya a darasi na biyu na ɗaya za mu tashi darasi na biyu a suratu sabari sura ta talatin da hudu inda za mu tashi aya ta goma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu yi bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير
bayan abin da sura ta buɗe da shi a cikin wannan sura mai albarka suratu saba'i sai ta dora a gaba ta biyu dangane da wato labari ko tarihin annabi dawud alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa laqad atayna dawuda minna fadla hakika mun bawa annabi dawud alaihi salatu wassalam fadala daga gare mu ya jibalu ya ku duwatsu awwi bi ma'ahu kurka amsa irin tazimin da yake wa tsayar su ma tsuntsaye su amsa irin tasbihin da annabi dawo alaihi salatu wassalam yake sai Allah yake wa alanna lahu abida hakika mun tausasa masa mun lausasa masa duka ƙarafa ani amal sadi gadin wannan ƙarafan da muka sa su zama masu laushi a gare ka ani amal sadi gadin lallai ka haɗa shirgi da shi wa qaddir fi sirri sannan ka rika kintatawa wajen buga ƙusar da za ka sa a jikin wato wannan silken ko kuma ka yi manya da ƙanana shi ne wa ƙaddar silkelbi yadda an yi mutum ya zo ɗauka ga akwai wanda yake mai girman jiki akwai mai ƙaramin jiki shi ne wa ƙaddar silkelbi ko kuma ka rika bin sarƙar da za ka rika junawa a jikin wata ka ɗau wadda za ta dace da gurin ba kowace za ka sa ba shi ne wa ƙaddar silkelbi wa amalu salihan sannan ku yi ayyuka na kwarai inni bima ta'maluna basir lallai ni dangane da abubuwan da kuke aiwatarwa Allah ya ce ina ganin su ko shakka babu wannan ayoyin suna nuna falalar da aka ba annabi dawo wala kada atira daud minna fadla bala yake yusbiru ta'ala amma an'ama bihi ala abdihi wa rasulihi daud Allah yana ba da labarin abin da ya yi ni'ima gabawar da kuma manzansa annabi Dawud alaihi salatu wassalam salawatullahi wa salamuhu alaihi tira da aminci tabbata gare shi yake mimma atahu min al-fadl al-mubin dangane da abin da Allah ya bashi na daga falala mabayyaniya wa jama'a lahu bayna an-nubuwati wal malik al-mutabawwal wal mulk al-mutamakkil Allah ya tattara masa tsakanin annabta wal mulkin mutamakkil da kuma tabbataccen mulki ga annabi Dawud alaihi salatu wassalam sannan kuma wa junud daul adad Allah ya baki rinduna masu dimbin yawa to Allah madaukakin sarki sai ce wa ba adahu wa malahu min as-sawt al-azim sannan Allah ya ba annabi Dawud murya mai dadi yana da daddadan murya to shine ma da yake gaba da gaya mana cewa annabi kana idza sabbaha bihi tasabbaha ma'ahu jibal wa rasiyat da zarar ya ce subhanallah sai duwatsu manya su ma su ce subhanallah shine awi bi ma'ahu wa khaira tsuntsaye ma ko suna cikin gariya zai tsaye tsaye da bubbukin su uwa ce subhanallah yana da jin murya da karfi kuma mai daɗi Isa wata rana annabi alaihi salatu wasalam yana kewayawa a cikin Madina sai biyo Abu Musa al-Ash'ari wata rana annabi alaihi salatu wassalam yana kewayawa cikin madina sai ji abu musa al-ashari abdullahi bin qais radiyallahu ta'ala anhu sai ji yana rera alqur'ani annabi alaihi salatu wassalam bai kansa yake cewa hakika wato laqad utiya hada nizmaran min magani li ali daud hakika an bawa wannan bawan Allah da yake rera karatu Allah ya ba shi dadin murya irin na wa iyalan annabi Dawud alaihi salatu wasalam shine annaba Abu Musa al-Ashari da yi wannan annabi ya faɗa sai ya ya Rasulullahi kana jina ina jiya yake kware kuwa yake da na san kana jina da abbatu laka ta'bira da na ƙara rira muryar danka ji daɗin karatu shine ba da suka ce wannan hadisin yana nuna idan bayan kai abu wani ya ba ka ji daɗi to ba sunan sa ne ba amma idan asali dawa dan ya ji daɗi kai to yace shine bambancin bayan ka riga ka yi daga baya wani ya yaba ka ji daɗi to da bambanci da wanda ka yi don abin da ba to shi ne Allah mara hussein sarki ya gaya mana cewa an ba annabi dawud falala ya ji balu awuri ma a hukuwa tsaye ya ku duwatsu ku rika amsawa a tawi shi ne wato a tarbiyya maimaitawa bayan ya faɗa sai su ma su faɗa wa tsaye da tsuntsaye ma haka da zarar annabi sulaiman dawud alaihi salatu wasalam ya yi tarbiyyi su ma sai su amsa duk abin da ya faɗa sai sun faɗa Allah ya ce wa alanna lahu alhadida sannan sai muka tautasa masa wato alhadid shine karfi akan alwazani da kaza da da amma suke cewa la ya tadu an yi da hunaran wala ya birihu bi hijrika abin da ake nufi baya bukata sai ya shigar da karfi cikin wutan zai amfani da shi ya sa ji yayi laujiya Allah ya rayar mata jiya da ta dan kulli ga wanda za ta yi gurasa aka yi lafi nan lankwasa shi kawai ko gari aka yi kinkamun karfe duk kwarin da ya rika lankwasa shi yadda yake so idan bai yi bai lankwasa ya yawa ya rage yadda ka san ka ɗauki alayyahu kana jujjuyawa ka ga yadda kai da shi ko gari aka annabi dawud yake wa karfe shine wa nan na lahul hadida muka tausasa masa alhadid saboda ne an yi amal sadiqatin dan ya rika yin sirke wa hiya duruwa shine jam'in addiru shine sirki wanda za a sa a fita yaki rigar da za ta kare mutum daga zuwan kibau kata da yake cewa huwa awwal man amila hamilan kan annabi dawud shi ya fara yin sirri a cikin halitta gaba daya domin annabi alaihi salatu wasallam yana faɗa cewa mafi alkhairin sana'a ita ce sana'ar da mutum ya yi da hannu shi ne ji annabi dawud alaihi salatu wasallam ya kasance yana cin abinci da sana'ar hannunsa shi ne ake cewa annabi dawud makeri kira yake annabi ne kuma kafinta ne saboda haka sana'ar hannu tana da asali kwarai da gaske kala katada to katada ne wa in kana qabla zalika safa'i yadda cewa kafin nan dawa ba akwai faranjai akwai su kafin zuwa annabi Dawud shine wa qaddir fi sarbi hada ijabi min Allah ta'ala li nabiyyi Dawud alaihi salam wannan nutarwa ce ga Allah madaukakin sarki wato daga Allah zuwa ga annabinsa annabi Dawud fi ta'limihi sanahi ad-duru sai da Allah ya koya mar ya zai yi shirki wa qaddir bi sadi mujahid kuma yake la ta dikul mismar wajen buga kuta kakka buga ta da yawa inda za ta shige tan ciki shine wa qaddir fi sadi domin ta shige tan ciki za a samu matsala lokacin da wato ya lalace wajen cirowa a jara sai ga an yi wani guri illa shine wa qaddir fi sadi sannan wasu ka ce a wakaddir fi sirri kai manya da kanana kamar da na faɗa a farko yadda duk wanda yazo akwai daidai ne shine wakaddir fi sirri sai Allah yake ne wa amalu salihan sannan ku rika yin ayyuka na bare din ladhi a'adakum Allahu min an-ni'am duk abin da Allah ya baku na ni'imomi to kai ayyuka kware ne Allah ya ba ni'imar dukiya da ilimi da ƙarfi to dora ta wato wannan ni'imar dora ta inda Allah yake so ba inda kake so ba ko inda zuciyarka take so inni bima ta'malu da basir lalle ni ne gani ne dangane da ababan da kuke aiwatarwa ya Allah yake wa sulaiman riha uduha shahr wa rawahuha shahr wa akalna lahu 'ayna al-qitr wa min al-jinn من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير Allah madaukakin sarki yake wa Sulaiman riha sannan shi kuma Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mun hore masa iska guduwa jahrun wanda tafiyarta idan Annabi Sulaiman ya zauna akan tabarma kawai dai yana nufin tafiya gari kaza kawai bismillah zai tafiya gurin da za a je tsawon wata guda ana tafiya a abun hawan da yake mai sauri to shi wato da safe zai je kawai daga fitowar daga kullowa alfijir zuwa wato fitowar rana ko zuwa zawani ya je gurin dawowa ma wawowa sha duk gurin da za a je zuwa da dawowa wata daya to shi wato a wannan aure yake zuwa ya dawo shine guduwa jaru zai je da safe gurin da za a wata daya ana tafiya sannan dawowa ba kuma ya dawo da yamma shine ba da suka wani suke guduwa jaru daga kullo albur zuwa zawali shi kuma dawowa daga zawali zuwa faduwa rana duk gurin da za a je a wata biyu zuwa da dawowa to a yi guda awa goma sha biyu a nan Suleiman zai je dawo a kan iska kaga wannan shi ma ai baiwa ce shine guduwa jaru warawa wa jaru wa asanna lahu aynal hijr sannan kuma muka malalo masa idanun dalma idanun dalma yadda za wato yadda ruwa zai malalo aka dalma take malalowa cikin wato ruwanta ya Allah yake bayan nan kun ji wannan ita ma baiwa ce wa min aljinni sannan a cikin aljanu akwai manya amalu bai mai dai akwai wanda ke aiki a gabansa yana da kamfanin nika ko kuma yana da guri shi jagora ne wanda suke mar aiki a kamfanin nukan za to shi aljami shi ne wani aljini man ya amalu bai ne dai bi izinin rabbi kuma suna yi mar aiki ne bi izinin ubangijin sa wa man yazik minhu ba'da amrina duk wanda ya kauce daga cikin aljanin daga umarnin mun ji Allah domin wannan aikin da cewa Annabi Sulaiman umarnin Allah ne cewa duk abin da ya sa su yi ya Allah yake ne bi ko min azabi sa'ir za mu ɗanɗana masa azabar sayira azaba mai ƙonawa mai raɗaɗi wannan ayar mu dawo baya da Allah ya ce wani Sulaiman riha guduwa jarun wa rawahu aja wasu malamai suna cewa wannan baiwar da duk wata baiwa da kaji an yi wa wani annabi in ga Allah ka dawo ka annabi alaihi salatu wasalam zaka ga an yi wa irin ta ko wanda ta bi ta ba yanzu ka biyar wata daya da ake magana a ce an yi daga safi zuwa zuwa daga kullowa al-fajr zuwa zawali ai idan ka dauki irin tabiyoyin da iyayen mu suka yada in kana so kwatanta kwatanta za ka yi da jirgin sama kawai domin da akwai wani daga wani malami ya gaya mana akwai wani dattijo ya yi tafiya lokacin da ya tafi Saudiya tafiyar da ake a kafa shekara sabi yana tafiya kafin ya je Saudiya to shi ba ma wata biyu shekara biyu yanzu awa nawa ke zuwa Jidda daga Kano zuwa Jidda awa nawa ne awa hudu ne awa hudu ne saboda haka kaga annabi alayhi salatu wasallam ba Allah ya masa wannan baiwar shi ba shi ma iskar za a a tafi tafiyar shekara biyu a yi da awa hudu guduwa jaru wa rawawa jar akan wanda ga dama akwai masu zuwa yan baiwa mutum ya je umara a ranar ya dawo domin suna da wato akwai ido da kwalli suna da hali mutum zai je umara nawa ne in ka je ba teku zo gaba ɗaya awa ɗaya da rabi awa ɗaya ya buge ka ka yi umara ka yi komai har ziyara ka biyo ka taho domin a jirgi kake mu'amala to ka ne ya zo a rana ɗaya umarar sai dawo za a iya samun wanda ya bi domin ita umara ba ta buƙatar kwanaki kawai da ka je lokacin da ka je za ka yi abaka ka gaba an fahimta da kyau idan mutum ya je garan ba cin koto a harami ba minti talatin ya gama umara gaba ɗaya in dai ba cin koto ba yawan mutane da zai sa tawafin su yi haɗi to insha Allah minti talatin ya gama ne a cikin ya kullo arabinka daga gudu da ya zo yana zuwa da ya zo abin da ya fara yi me zai fara yi tawafi ko da yayi wannan zai zai sa'ayi sai aski ya ba gaba shikenan shikenan guda uku ne na yake haji ne hudu arkan amma na umara uku ne irani da niyya sai a sayu da kuma dawafi sai ya gaba da barwa sai dawafi shikenan an gama ubara sai mutum ya biyo ya sauran kwanaki da kuka ga ana yi wannan ana yi ne saboda haka aka cike ba kuma kana so ka zauna ka ƙara yin ibada ka roki Allah amma ba wai dan dan su ne kwanakin umara ba to kaga a wannan yanayin ima annabi alaihi salatu wasalam Allah ya masa baiwa na cewa mutanen sa ba ma wai shi kansa ba al'ummar ta tana zuwa gurin da za a yi shekara ana da ba a wani a dawo to shi Allah madaukakin sarki yace wa sanna lahu ainal qibla mun malalo masa da idanun wato tagulla ko dalma shine wa sanna lahu ainal qibla shine al-qidr al-nuhas inda Abdullahi da Abbas da wajen Imam Qatada yake wa kana fi Yaman wannan gurin da aka balalo masa da wannan ainihin kidan zai yana Yaman to shine yake cewa um wa min al-jinn asiya al-jinnu akwai man ya'malu bayna yadayhi akwai wanda suke aiki a gaban Annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam bi izni rabbi da izinin ubangijinsa ai wa tsakanna la wajinna ya amaluna bayna yadayhi bi iznillah mun hore masa aljanu su ne ma'aikatan sa laborori suna aiki gaba annabi Sulaiman da izinin Allah madaukakin sarki yaji Allah madaukakin sarki yace wa man yajid minhum an amrina ai wa man ya'dil wa yakhruj minhum an ta'a su wanda ya karkace yake wa annabi Sulaiman biyayya nuziqo min azabi sa'id za mu dandana masa azaba wanda take mai raɗaɗi mai konawa ai azabu sa'ir bi ma'ana azabul harim azaba mai gobara wanda za ta kona sai Allah yake يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ولسان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الله madaukakin sarki yake ya'maluna lahu ma yasha suna yi masa aiki ne burancin da duk ya ga dama in yace nan ma'aikata za a je a yi kamfani za a yi a nan to ba sai shiga aikin kenan to ba Allah ne ba su umarni shine ya'maluna lahu ma yasha min ma'ariba suna yi masa al-ma'arib fa hiya al-bina'ul hasan qatil jini fasara biyu aka yi wasu kace harabar masallaci wasu kace gini manya manya ya ji kira da al-misraf kan in ka koma ali ibrahim wa taqabbala rabbuha bi qabulin hasan wa anbataha nabatan hasan wa qabbalaha zakariya kullama da kala alaiha zakariya bi iraiba wa jada inda harifa kaga kullama da kala alaiha zakariya bi iraba wa jada indaha rizqa kaga duk lokacin da Annabi Zakariya ya shiga wannan arabar da take zaune sai ya samu cewa Allah ya azurta ta da wani abun arziki wato da wanda ba babu shi a wannan lokacin kamar mangoro ko kaza ko kaza wanda gaba ɗaya a lokacin babu shi to kaga wasu suka ce fatuwar arabar masallaci ta ce al-islam wasu maka ce al-bina'ul hasan kyakkyawan gini mai hawa hawa hawa hawa guda ka ganji guda 20 30 40 a sama shi ake kira da mihrab gini hawa hawa guda ɗari da kaza shine al-mihrab to haka nan da nan da ya ce ai mai gini hawa ɗari kawai sai aljanu shi ɗari da hamsin sai shi an ka ce ne wannan an gama to shine kaga al-min ma'ari ba wata matila za mu dawo kan kalma wata matila da bukin bukin bukin bukin ne da ka sani dan take a sassaka mutum mutumin abu da ya ji alheri na jike da wajibani da kuma jami'i ne na wato kaga wannan ma'ari jami'i ne na al-mi'rab tamathil kuma at-timsal mutum mutumi kenan kamar ana kira ana kiran ta at-timsal ita ba to shine wata mafi da wajibani shi kuma jami'i ne na al-jabra ne al-jabra akushi amma ba kushin da suke kerawa kan jawabi jam'i ne na jabra shi kuma jiban akusa kenan ko saboda haka akushi da yawa kan jawabi shi kuma aljawab shine jam'in jabiya aljadiya kuma shine yana nufin wato alhawr tafki wanda ruwa yake taruwa a ciki dan gulbi kato haka wanda ruwa zai zo ya taru to abukin da suke ginawa annabi Sulaiman alaihi salatu wasallam yadda ka san karamar korama akuji ba kowa da ya ga akuji wanda mutum zai ci abinci to suna su wanda suke kamar girman korama haka ake yin shine akuji kamar girman korama an fahimta da kyau shine kan jawabi jami'i ne na jabiya wa quduri da kuma tukwane tukwane shi kuma jami'i ne na alqidiru wa quduri da tukwane rafiyatin kafafu wanda gababu aka yi musu ba a dauke su saboda girman su in za a ɗebo abin tsani ake hawa a to aku shi ma kamar girman gulbi ina kuma ga wannan shine wasu malaman da su ne suka ce tsani ne yake sawa saboda mutum in za a matsar da ita ko saboda mutum ɗari ba ta iya watsar da tukunyar to shi ma aku shi mun bisa haka ina za ba ga tukunya saboda girman su saboda girman su sai dai a masa a gurin kawai a ta tura bijiyu wanda za a dan ba ita ce za ka ce ba bijiyu za a ta tura domin aljanu ne masu aikin aljanu ne masu aikin ka kan ba ka hararo cewa ba za a iya ɗauke aljanu ne shine wa kudure rasiya to kaga wayannan mu dawo kafin mu je gaba duk wayannan abubuwan kamar da muke ta bada misali cewa kowanne abu aka yi wani annabi za ga an yi wa annabi alaihi salatu wassalam falala da baiwa fiye da wannan ba ka dawo kan ayat da Allah yake ya madu da lahu ma ya'u min mahariba in kana magana gini duk wanda ya je Saudiya in ka taɓa zuwa Zamzam Zamzam adadin turorin Qur'ani aka yi 114 ne bai ne kawai hudu, ɗaya bayan ɗaya shi wanda ya kawai yayi adadin adadin suwarin Qur'an hudu, to haka yake zamzam kuma ka je ka gani uban da zai yanzu na san wato in ba tsaye da abubuwa suka yi ba Saudiya nan gaban kai zaka tarar da awa uku ma zaka tarar Allah to zaka ga na ji kaba ga muku awa 80 sai a ce ma wurin jira ya tufa gaba ɗaya za su rufe ya zuba kawai to kaga al'umma annaba dai da ta salam suna yin hawa sama da nawa amfin sittin hakkari da wani to kaga shi ne wata ma fi da shi kuma abin da za mu tattauna a kai shi kuma al'umma annaba dai salatu wasalam Allah ya hana ta yin sassaki annabi Sulaiman ita al'ummarsa ba a hana ba yaro man qabla na laita shar'un lana saboda haka ba a hana ba dan kan wanda ya kawo wannan gaba yake to ga mutum mutum ai zamanin Annabi Sulaiman aka ce saboda haka su a zamanin su ba a hana ba amma a zamanin Annabi alaihi salatu wasalam Annabi ya hana kaji na farkon suratul Luqman mun kawo magana Abdullahi ibn Mas'ud da ya rantsuwa ga uku to wajibani kan jawabi da kuma wato dafna akufi kal jawabi ko dore rafiya shi kuma wannan kana so ka je hotel wani malamin yake ka je hotel yanzu da ake rubutu a duniya yake ka je wani gurin kaga abincin da ake yi a wata tukunyar ba a dauki ta shi ma an yi ta tafkekiya kawai sai dai shi za a ga 24 hours ana sabitin mutane biyan su kuma shine wa qudure rafiya sai Allah yake imadu ala dawud shukra lalle imadu ku yi aiki ala Dawud ya ku wato iyalan Annabi Dawud shukran dan godewa Allah ai wa kunna lahum imadu shukran ala ma ana amadi alaikum fid dunya wa din ku rika godewa Allah dan gane da ni'imar da Allah ya muku a duniya da kuma addini wa shukran masdar min gairi jayi ita kuma godiya irin wannan tana buƙatar mutum ya yi ta da baki da zuciya da kuma harbi tana buƙatar abubuwa uku domin alhamdu daban da ashkuru ita tana buƙatar sassa uku ashkuru kuma alhamdu kuma da baki ne kawai alhamdulillah na gode Allah amma ashkuru sai ka haɗa wayannan uku dole ta zama godiya Ita daga lokacin da Allah ya ba dukiya ya baka kaza to godiyar ana bukatar ta a ganda ta bangarorin da ku dukiyarka da baki kuma da aiki idan dukiya ce to ka fitar da zakka aka kuma kana tallafa wanda ya kamata a tallafawa bayan godiya ta Allah da kai kuma yaji ne malai yake cewa Abu Abdurrahman yace wato as-salatu shukrun wa siyamu shukrun wa kullu khairin ta'maluhu lillahi shukrun sallah ma godiya ce azumi godiya ne duk wani aiki alheri da zaka yi dan Allah shi ma godiya ne amma wa abdalu shukuri alhamdu mafi wato girman godiya shine alhamdu godiyar kanta mutum ya gode wa Allah madaukakin sai annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a hadisin bukari da muslim cewa inna ahabba salati ila allahi salati daud mafi soyuwar sallah gurin Allah ita ce sallah annabi daud ya kana ila muhisul layli wa yaqumu sulukahu wa yanamu sulukahu yana yin sallah wato rabin dare sannan ya tashi yayi wa yana yin bacci kai rabin dare ya tashi yayi sallah shi kuma ɗaya bisa uku na dare dan ne ƙara koma ya yi bisa shi da dare wa habu siyami ila Allah siyamu Dawud mafi soyuwar azumi a gurin Allah shine almu annabi Dawud kana yusumu yawman wa yusiru yawman ya kasance yana yin azumin yau yayi gobe ya huta amma ba wala yajiru idza laqa idan aka haɗu da abokan gaba kuma baya guduwa jarumi saboda haka kaga yana da ƙarfin jiki kenan to shi za Allah yake wa qalilun min ibadiy shakur kaɗan ne cikin bayina masu gode ne kaɗan ne yanzu wanda Allah wata rana taɓa ji Profesa Mansur ya ba da labarin wani bawan Allah cewa shi da Allah ya ba shi dukiya ya samu kuɗi da yawa amma da ya tashi sai dai wani irin sof da ake turo akwai wani sof da ake na pornography shekara ɗaya zuwa gama ce sannan za ka yi idan kai sai ka yi wato tattaro wasu kai tiyarin wasu abokanka kamar guda goma zuwa sama kawai abin da kake so za ka biya kuɗin ne duk lokacin da aka samu wani photography fim din ba na rashin mutunci a turo ba wayancan mutanen da kai suggestion ba duk a tura mu gaba ɗaya su kowa za a tura ba sai da ya sa mutum hamsin a abokansa kawai al'akin lahu yau mai jin ba a zo mu liba bin aduwar illa al-muttaqin ya tattaro su gaba daya ya tura duk ya ba da sunayen kawai sai dai mutum ya ga kilibi ya shigo ba dan karamin shi ba ta ce kawai an yi rashin mutunci sabo bir domin ya biya kuma din ya ga ya mutu kowanne ya wani kuma tunda abokin barawo ai barawo duk ba wanda ya rike saboda haka ya biya wata goma sha biyar wallahi ko rabin wata ne wasu ya mutu bayan ya mutu aka ce da wasu kuma an rame ba ruwansu aka yi turawa sai wani a cikin abokansa sai ya yi musu magana su kamfanin da suke turawa sai ya ce musu wannan mutumin ba ya mutu suka ce ina ruwansu wata sha biyar da biya sai an gama shi ne kawai wata sha biyar sun nan da ya je sun gama to yanzu dan Allah wannan bawan Allah da Allah ya ba shi dukiya ya gode wa Allah da ita babu godiya a ciki babu godiya ko kaɗan domin da Allah ya ba shi dukiyar hanyar barna ya bude ita ya je yana ya barna da ita shi za Allah yake wa kalilun min ibadi yake ko kadan ne cikin bayina masu gode mun da irin kyautar da neman ta dukiya sai Allah yake فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الله مرحبا سركيتي فلما قضينا عليه الموت يا يندا muka hukunta mutuwa ga Annabi Sulaiman domin lokacin da yazo ya sa ta aiki zuwa yake tsaya tsayawa yake a gurin shi za malamai suke cewa duk wanda yake wato mai guri ko mai kamfani ko mai wata ma'aikata ko ma aikin da yake in ka tashi to kana so aikin ne ya tafi daidai to ka rika yin sarki ai bature ma cewa exact what you intend kaida kenan ka tsammana ka tsammata abin da kai wato kake bibiya duk lokacin da baka bibiya yanzu dan kana shugaban makaranta baka bibiya to za ka take za ka za ka gane Qur'an da kuwa domin akwai malamin da Aisha ce ki ba zai komai ba sai kana nan in ba ka nan zai shiga ba wani ma waya zai dauko rika dannawa ga yara sai ka gan shi zai koyi da akwai wannan to haka idan lebura ne in baka yi wasa ban kaje aikin wuni da zara an yi saka da rago su mun ji sai a ta turawa a cikin gudu wai sai ya ba dai su mun ci goma ko ce ba to ya karar da goma aka ba ke a shi sa za ka ga da yawa wai mutanen mu yanzu za ka ba da aiki sai ka tsaya sai kana gurin in ba ka nan ba zai ba shi za ka ya shekara ashirin yana yi kuma bai tsina da komai ba ai ya kamata duk sana'ar da kake yi a ga ko yaya nawa nawa muka samu cikin masu adiri da wanda suka ce akwai wanda ya saba shiga yake mu wallahi ya ta adiri su sau hudu aka yake hudu yace kuma filin sa uku yace kuma yanzu jini zai fara to kaga wannan ko shakka ba ya mai da kai yana yi ana ganin sa ba a ganin sa yana yi amma ko wanda ka baki ma ko da ana so ya zama naka sai don sojan haya ya baki ya je lalace shi a dawo a yi duk ba haka bane to saboda haka matsalolin mu kenan annabi Sulaiman da kansa zuwa ya tsaya akan aljarin nan yana kallon su kowa ya ake ta duk da cewa fa umarnin Allah ne to wannan lokacin sai da ya zo ya tsaya akan su malamin ka sai sai da yake kara eh da wani abu kamar da ibnu abbas yake faɗa yana tsaye suna aiki shekara ɗaya ana aiki ai daga jin abubuwan da ake yin aiki ai ka san za a buge kara ne a ce ma abu shi kamar girman kuriddibi ai dole za a buge kara ana yi duk da aljirin ne wanda yake falamma qadaina alaihi almauta yayin da muka hukunta mutuwa a kansa ma danna ma ala mautihi ba abin da ya sanar da aljanin cewa annabi Sulaiman ya mutu illa dabbatul azim ba wata dabba da kasa ba shine wasu malamai suke ce mata ita ce wato tsari saboda ya jingina ne akan sanda ya irin hatsi wannan kana kallon ma'aikata yana ta kallon su san ya mutu ba ya je kara ɗaya da wani abu a mace amma ba san ya mutu ba wata hikima ta Allah kuma bai faɗi ba sai za saboda an Allah madaukakin sarki ya haramta wa ƙasa cin naman annabawa wannan hadisin mun karanta shi mun sai cewa Allah ya haramta wa kasa cin naman annabawa kisa da sai sai ya zo ya cin wannan sandar wata wasu malamai suka ce garaki ita ta rika cin wannan sandar sai ta cinye shi ta kulu ne sa aka huta cinye shi gaba daya ta rara ce shi sai Allah yake falan ma kara kaga tunda ta rara ce shi kuma ya bada nauyin sa akai kara kawai shi ba ya bayyana fil jinni sai aljinnu ke gane to Allah kanu ya alamuna al-ghaiba da sun san gaibi su aljannu da ake zuwa ne wanda yake ko a gurin su mutum ya je ya ce ya rauka ya ilu ya dam da ya ilu ya kyauta ya ilu ya kirawo to ya zuwa su ce makamar to gashi Allah ya yana ga ma yanzu Allah kanu ya alamuna al-ghaiba da aljannun nan sun san gaibi ba da su jira azabil muhim ba za su zauna cikin wannan azabar maulaƙanciya ba shekara ɗaya da wani abu suna ta aiki ba hutawa ai ka san da sun gane da sun gudu to kaga masu neman agaji gurin aljanu kashi Allah ya gaya mana su ma ba su san gaibu ba isa ko da yake kun san wanda ya fi bani mamaki ina yau fada dan boko wanda ya je karanta BYBN aka ba shi a cikin peji guda aka ba shi aka ce province layi daya sai da yaji uku yana bayani sai ji uku yana bayani karkarama formula amma bayan yayi wannan yayi digiri na daya yayi na biyu yayi na uku amma ra samu wani jajaja saboda ya fara amfani da aljanu yanzu shi bai rika bashi wato oda cewa ko unguwa za ce sai karka fita domin yau kaza kuma zai yadda ko ba haka bane idan ya tashi duk abin da ya gaya wa shi yake yi ai babu jahili murakkabi irin wannan ka je yanzu gaba ɗaya kokolwar ka sai ka jima kana tunani da yazo da tsoron sa aban daki yana aban daki wani da takarda da biyo yake shiga da ya ji idea zai rubuta dan kai dan ka tayi escape amma ya gama da tsoron sa gaba ɗaya yanzu ya zo wani wani karamin boka yana ba shi order yana ba shi command in ce wayi kaza bar kaza ni duk ka fi bani mamaki gaba ɗaya bokon ta tafi a banza kenan kwamban da kake kana nuna cewa ka fi kowa wayewa ga wani can a daji a cikin bukka yana baka kwaman jahili ne murakkabi shi ma bai san me zai a cikin bukkarsa bai san tsuntsuwa nawa ce take yaya ba bai san kiyashi nawa ne ya siyo ya haihu ba bai sani ba amma wani yake gaya ma abin da zai faru da kai gaba ɗaya duk wahalar da ka ja a jami'a duk wahalar da ka ja kai ka ji ba kai wanka ba saboda kana da tsora kai kwana kaza kana ta tunani kai kare jera wani yana nan kuma za ga jera kwanaki yana azumi ya sumu yawma da wai kiri yawma amma duk wannan abin da yi a banza saboda yana da wata bukata yanzu boka yake so ya cin mata to ni wallahi duk kabuwa da bai ashe duk wannan ta farfasa kwakwalwar ta ka da kai ashe har yanzu murakkabi ne kai baka fahimci komai ba to shine Allah yake da su kansu aljanu sun san gaibi da ba su zauna cikin maulakanciyar azaba ba malami su fil azabil muhim da ba su zauna cikin maulakanciyar azaba ba da tun kowanne ya kama gabansa to kaji abin da yake malam sun yi maganganu game da na faɗa sun ce al'ara da su ita ce wato gara wasu suka ce kuɗi tari ko ma dai menene mu an gaya mana wata dabba ce daga cikin abin da yake cin wato katako mun fi gane wayannan dangara ko ta sai Allah yake ni لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور Allah yake da karka da lisaba'in a wata kira Allah karka da lisaba'a bi masakini mu aya a can wajen ibnu kafir ke cewa hakika ya tabbata lisaba'in ga mutanen saba waji tuka min saba'in bi nabai yaqin a can suratul namli waɗannan mutanen ne domin asalin saba din mutum ne kamar yadda ya tabbata a cikin wato tarihi to su wa'annan mutanen sun ci a garin saba gari ne tsakanin wato wato Hadramaut wanda yake asali a cikin kasar Yaman Hadramaut da Yaman wannan garin sai ake kira Saba to akwai bi maskanihim ko bi masakinihim dangane da abin da ya shafi guraren zaman su aya su wa'annan mutanen lalle akwai aya dangane da abin da ya shafi guraren zaman su su mutanen Saba ya Allah yake kamar ka tambaya ya yanayin gidajen nasu yake guraren zaman nasu ya Allah yake jannata ne an yamini wa shimal ai gonaki suke da su wato a dama iya ganin ka hagu ma iya ganin ka ba wai ana nufin guda biyu ba idan ka da bangaren dama iya ganin ka bishiyu ne kawai na kayan marmari wa shimalin haka in ka da bangaren hagu ba wato in ka tashi tafiya duk inda kake kallo kawai bishiyu ne na kayan marmari da Allah ya hore wannan garin su mutanen sa ba sai Allah yake ku lomi rizqi rabbikum ku cire da arzikin ubangijin ubangijin ku washkuru lahu amma sharadin kun ku gode ba eh idan Allah ya ma ni'ima kai amfani da ni'imar to gode masa ai sai Allah yake baldatul tayyibatu gari ne wanda yake da dadan gari cewa kai gari ne da yanayin sa ba zafi mai yawa kuma ba sanyi mai yawa akwai conducive atmosphere din cikin kyawa ne ba zafi ne yawa ba sanyi ne yawa haka gari ne yanayi ne mai daɗi mara lafiya wanda baya son sanyi ne je garin bare sai ya ishe shi ba haka wanda baya son zafi haka kowa yanayi ne wanda yake mode da ya yi daidai da kowa da mai lafiya da mara lafiya shine banda ta sanyi ba gari ne da dada wa rabbul gafur sannan kuma sun samu ubangijin su ne yawan karɓar gafara to me kake nema gari ne daɗi kuma kace Allah ka yaje mu sai to na yaje ba to me kake nema wanda wannan ai gari ya kai gari a daɗi kenan sai Allah bada hukuncin sarki yace ni amma duk da wannan abin da Allah ya muku ba arabu abiya ka buke فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرض وبدلناهم بجنتيهم جنتين نعم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور Allah yake duk da wannan ni'imar da Allah ya yi musu fa arabu sai suka kauda kai suka yi butulci dangane da ni'imar da Allah ya yi musu sai Allah yake fa arsalna alaihim sai muka aiko musu da sailal arim mamakon ruwa ruwan da suke takama da shi dama suna da wani ruwa katon ruwa dam ne da shi dam da manya manya bayan da shi kuma ga dam dam kaga ko ai za a samu aiki ne kuma sannan abubuwa za su zama za a rika zuwa ba shakatawa cikin garuruwan to Allah yake fa arsalna alaihim sayyidan arim sai Allah ya aiko wato ya sa wannan dabbin ya bande malai yake ce tsira da turo tsira yaje igiyar da ta daddaure tunda su igiyoyi ne ake zamu a daure a matsayin noti a daddaure sai tsira ya cinye igiya ɗaya kawai sai ruwa ya bande sai Allah madaukakin sarki yake fa arsalna alaihim sayyidan arim wannan ruwan mamako ya bando ya shigo gari kawai Allah yake wa baddallahu bi jannatayn wannan gonakin kuma da Allah ya ba su ya ganin ka hagu da dama Allah ya jije muka canja musu shi jannatin da wasu wato gonakin daban zawa dai ukule ma'abota wani dan abinci shine zawa dai ukule khamtin bi daki yau kan suke ba su mangwara su goma su abul duka wannan gaba daya abubuwan sai Allah ya canja da wani abubuwa mai daki yanzu wa asli da goruba yawa yanzu goro ba aka kawo ba abin ba mangoro haka abin yake ba haka wayancan mutanen suka yi ba kuma mutanen annabi Musa an ku tuna a suratul baqara da suratul maida da suratul a'raf suka rike suka bata shekara 40 suna yawo ba Allah ya kubutar da su aka yi musu aka rike musu ruwan ruwan yankila daga sama ga tassu da zuba amma da yake sun fi kowa tsiya لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تخرج الارض يمدئ مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها dan kina da nama da komai da tantsu amma da zai kace gurji da kabewa da rogo shi take so kawai ba ka san wayan kan gaba daya wa fumiya hatta suka faruwa da albasa duk suke bukata Allah da kansa yace a tattabdiluna billazi huwa adna billazi huwa khair yanzu dan Allah kwa canja wannan wani irin mutane ne kwa canja da abin da yafi alkhairi ku kawo wani wanda bai kai ba to sai ka yi bi misran fa inna lakum ma ta'antum tunda abin haka ne ku tafi misra abin da kuka roka duka akwai akai ya Allah yake wa duribat alaihim dhillatu wal maskanatu wa min wa ba'u bi ghadabin min Allah saboda haka Allah ya dora musu kaskanci da wato wulakantuwa sannan kuma Allah ya fice da su shi sa duk lokacin da Allah ya ma ni'ima wallahi idan ka mutunce mata ku bayyana da kyau idan muka ce mutunci ba muna nufin bawai sai ka faɗa da baki ba a Allah ya baka dukiya ka zo ka rika yin rashin mutunci saboda kana da kuɗi kawai mutum ya dau wannan dukiya ya abubuwa na barna ya sako wallahi tallahi shine mutunci wani bawan Allah muna tattauna da shi a satin nan kawai in muna tsaye da shi sai wani zo aka gaisa sai nake ga wata nake wallahi ina tausayawa saboda ina tausayawa wanda bai kudi ne yanzu ruwa ba ai ina cikin mutanen da zaka tausayawa sai yace yace ce mun kaga wani da ka gani da shi ne abokin shawarar yace dan da duk abin da ya gazo naka yace ba na manta akwai lokaci da ya zo yana da kuɗi yana samun kuɗi domin yana fita ƙasar waje yace a daidai lokacin da ya zo zai wani abu sai na da shi tunda ya fi shekaru babba ne shi kuma shi kuma ya fi kuɗi in harkar kasuwanci ce ya fi shi sanin ta da ya zo ya kawo ma wata shawara sai ya ce a ina ganin kada a yi kaza a yi kaza sai ya ce ai akwai kuɗi yace wannan kalmar da ya gaya mun ban ji daɗin ta ba amma sai na rabu da shi yace to yanzu kaga ya zo gaba ɗaya ba komai to irin wannan ake gudu an fahimta da ko irin wayannan abubuwan su ake gudu lokacin da Allah ya baka dukiya yi kokari ka ba Allah da ita ko da Allah ya jarrabe ka to ba za ka fada cikin waɗanda za a rika cewa ai da ba domin da yayi ya ya shuka yadda kala kala akwai wanda fa saboda yawan kuɗin yana da kuɗin shi da ya zo ya kasa zuwa ya ɗebo kayan maye ya sha ya ɗebo yara ƴan mata ya dina da su kawai sai rika biya wa yara sai ya biya a gaban sa ayi Allah a gaban sa kawai za a yi bibiyan kuɗin zai saboda tabara ai kuwa ƙarshen sa bai kyau ba bai kyau ba wane mutum wane mutum to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana to kaga su yadda aka yi da su fa arsalna alaihim sayyidan alibi wa baddalnahum bi jannatayn jannatayn dawatin ukul da khamsi aka ba su wani abinci wanda yake mai daci duk abin da suka dauko za su daci ne wa shay'in da wani abu wa atlin kai an fahimta da ko mai daci wa atlin da goruba wa shay'in min sirrin qalil da wani dan abu kankani daga ganyen magarya me yasa shi kuma tunda yana da amfani sai aka ba shi ganyen magariyar kaɗan sauran kuma mai yawa wato ganyen magariyar sai ka sai ka yi tafiya kilomita kaza kafin ka samu ɗan kaɗan domin shi magani ne ana amfani da shi wajen sabulu ganyen magariya idan ka zuwa yi ta ake wankan gawa ne a matsayin sabulu in ka kaɗa shi za ka kumfa yake sannan kuma yana magani in ciki ya rikice ko kaza ko kaza to sai aka ba shi ɗan kankani wanda sai ka sha wahala za ka samu wata ilmin sidirin kani ya Allah yake zalika jazainahu bima kafaru wannan ba mun saka musu ne saboda ne saboda kafircewar da suka yi ya Allah yake ni wa an mujaji illa al-kafur ai wa ma mujaji ba abinda muke sakawa ba ma saka wannan ga kowa in ba ga wanda ya butulci ba har yau abun yana da duk wanda ya wa Allah butulci dan Allah ya masa dukiya in ya tashi sakawa a karshe ba za ka ji da dadi ba shi sa wata kirara ibnu kathir yake wa an mujaza إلا الكفر مبني للمجهول ذلك جزيناهم بما كفروا فعرضوا عليهم بين العلم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمس وعدل وشيء من سرير كريم في ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفر to me ake sakawa wato wa ake sakawa irin wannan in ba wanda yi wa Allah butulci ba butulci ko shine ko da baka faɗa da baki ba Allah ya baka dukiya ka bude gidan kaza na barna to ka fada sai Allah yake وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا لين أسفالنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Allah madaukakin sarki yace waje Allah bainahum wa bainal quran lati barakna fiha sai muka sanya tsakanin su da tsakankanin alƙaryun da suke wato alƙaryar da muka yi albarka zuwa gare ta ita ce kasar Sham subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna fiha to wannan kasar ake nufi na ga injiniya yana ta duba lokaci lokaci ya tsaya amma bari ƙara aya wa qaddarna biha sai Allah madaukakin sarki yace muka kaddara wato muka rage tafiya a cikin wannan garin wato biya quran zahiratan muka sa garuruwa waɗanda suke zahiratan makusanta juna wa qaddarna biha sai sannan muka takaita tafiyar kan zahiratan shine muka sanya mutane a hanya duk garin da za a je ku kilomita uku ba kawai sai ka tanda jama'a wannan fa lalaci an fahimta da kyau ko za ka tafiya doguwa a ce ba sai ka yi kilomita ɗari da goma za ka ga mutane ba to sai ya zanto duk tafiya kilomita uku akwai jama'a a ba ka buƙatar guzuri ma a irin wannan tafiya domin kowanne shine ƙuran zahira kan da wakadar na biya sai muka kaɗe ce tafiya irin biya la yari wa ayyaman amin Allah yake ku yi tafiya a cikin wannan wato guraren da yari na darare wa ayyamal aminin da kuma yini aminin cikin aminci ko shakka babu na tun da ya kamata mu tsaya tafi ne zuwa sai mu tsora waje Allah bainahum daga nan mu tashi daga nan saboda karin bayani akan tawuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofofin sa madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi akwai dattijo na Alhaji Muhammad na gabe zuwa dama ya ce wa sai gari za a yi masa aikin ido to na san an bayi aikin ban bai ƙara samun labarin sa ba muna roƙon Allah maka cikin sarki ya ƙara maka lafiya in mara ta lafiya ya yi cikin Allah ya wata lafiya duk duka da ake ta fama da sunan zazzabi yanzu da mara da sauran abubuwa da suke damu al'umma Allah ta yaye ne muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da duk sifofin da wata wata Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna da fata da juna da kyawawa da sifofin da wata wata waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kanmu da gaba Allah ka ba mu tsawon fara mai amfani idan da mu dawo Allah ka sa mu cika da kai da imani iyayen mu Allah ya ji kanmu da gaba kasar mu Allah ya zauna da ke lafiya yaji hankali da matsaloli ne waɗannan ɗan kwatan waya da ke yawan kashe mutane Allah ta mana ba muna da kwana da sunayen kyawawa waɗannan bayan Allah da ke yawan kashe jama'a akan bidiyoyi da Allah ka muku fashin fai akan kwanta Allah kada ka wasu mutuwa a cikin zukatun Allah ka kare mu a cikin gidajen mu da hanyoyin mu da duk inda muka samu kawo kanmu muna da kwana da sunayen kyawawa a cikin gaba da kuka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka kuwa gaba Allah ka tallafa mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من لا فقر وشقاق وجمع الصلاة يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين